أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل سيدنا طاهرنا المعصومين فيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو يو dare na biyu na zamanmu na jajen shahadar amirul mu'mini salamullahi alai wanda ya auku a rana mai kamar ta yau a safiyan ko kuma in ce karshen daren 20 da a cikin daren 20 da daya ya kasance ainihin rushinsa tsatsarka ya bar jikin tsatsarka bayan jinya na darare biyu da yinne biyu to a wancan karan na fara shimfiɗa ne na ɗauko mana dangane da waye amirul mu'minin amirul mu'minin a cikin alkur'ani da hadisai da ayoyi daban-daban wanda yake galiban wanda muka kawo wannan fassarori ne na ahal sunna wanda duk suka ce dangane da alim ba su wani shakku dangane da wannan ruwayo ya kai haddin tawatur a wurinsu cewa ayoyin nan suna nufin alim kuma aya in ta nufi mutum a tanzil shi yakan zama ainihin shi din ne ko da ba a ambaci suna ba don akwai daga cin akwai wanda ke ta wannan al'amari na amirul mu'minin da ke da yake da muhimmanci da cewa shine wasiyin annabi wanda da umarnin Allah shi za a bi bayan annabi to me yasa bai fito sarahatan a cikin alkur'ani sai mun ce ai ko in ka lura abubuwa da dama wanda suke da loran addini ba sarahatan suka fito alkur'ani ana misali ka duba da alkur'ani a ina aka ce a sallah biyar aka ce ku yi salloli guda biyar aka sa musu sunaye aka ga maka rako'insu amma da mutum zai musanta adadin rako'i da zai fita addini da zai ce da zai ƙara ko ya rage da zai fita addini amma ba shi a cikin alkur'ani waye ga maka duk abin da yake laruri ne sai alkur'ani sarafin ya faɗe shi na akan saukar da aya annabi ya bayana abin da kake nufi kada ya wadatar kuma me yasa kuke neman wannan sai kun ga aya alhali abubuwa da dama wanda ku lalurorin addini da dama kun san cewa ayoyi sun zo da su bayanin annabi ne nuna abin da kin fikin kamar wancan karin da nake ga muku wannan a ce da tarihi na ainihin idai kula da sahibi sai duk suka ce ainihin ga wani ake haka nan kuma kaga abin mamaki cikin cikin cikin sabon annabi an ambaci zai da falon makaza zai da min hawa tsara sai aka manci sunansa ko in sura za ka ga wani abu mai muhimmanci amma ba a faɗi sura ba amma kowa zai ce maka abin da yake nufi kenan kuma shi ke na halas ne ba menene matsala a ciki to sannan kuma sai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda shi ma kazalik wanda shi ma ruwayoyin suna daban-daban ya kawo su manzala sallallahu alaihi wa ya ce aliyun minni wa ana minhu wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di ali daga gare ni ni kuma daga gare shi wato in yace daga gare ni ana iya cewa to me- menene minni tunda in ma- in an an ce husainin minni masala ana iya cewa to aiki jininsa ne to aliyu minni fa to kuma in in- in an ce eh to yana nufin irin yadda annabi yake haka shi ma yake to kuma ana minhu ba ni ma daga gare shi wannan ta janibobin guda biyu wato da ni da shi tamkar abu guda ne kuma wa huwa wa huwa waliyyu kulli mu'mi- kulli mu- wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di shine shine eh, shugaban kowane mumini bayana kamrin walaya yana a ce wa- wa- suka- sukan ta wasa da kalma din amma ah, sukan amfani da ita a wajen shugabanci har ma suna da kalmar sukan ce wali Allah haifar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alquran ma'a ali wa aliyu wa aliyu ma'a alquran la yaftarqani hatta yarda adayyal hawd ban kawo muku reference in da aka samu wayannan ba amma abubuwan zai za su yi man yawa amma dai da- na- mun fi son mu mu kawo na ainihin yadda yadda yake a cikin littattafan su ahlus sunna ko kuma yin hujja ne akan su alkur'ani na tare da ali ali kuma na tare da alkur'ani shi ma wannan ma iya ta janibobi biyu aliyu ma alkur'an wal qur'anu ma ali ba su rabuwa har su gamu da ni a korama wato ali da alkur'ani ba su rabuwa don haka ne ma wato wanda suka daga alkur'ani suka ce a koma ga alkur'ani sai ci musu to ai shi wannan alkur'anin baya magana amma ni ne mai fu- ni ni na alkur'ani mai furuci alƙur'anin da ke magana har wala faɗin wannan wannan hadisi da muka karanta aliyu ma alƙur'an wa alƙur'an ma ali la yaftar an hatta yarda adai alhaw cikin masdarorin da aka same shi har da majma'u zawaid da mustadrak na hakim sannan kuma faɗin manzala sallallahu alaihi wa alihi zikru aliyin ibada ambaton ali ibada ne aliyun khairul bashari man aba faƙar kafar ali shine fita- fi- fiyayyen mutum shine shine fiyayye wato baya ga manzo Allah wanda kuma ya ƙi ya kafirta wato ya ƙi abin da ainihin Allah ta'ala ya ya hukumta kenan daga cikin masdarorin da suka kawo wannan hadda manaqib na Ahmad bin Hanbal an kuma ruwaito wannan da da da, da siga man shakka fihi faqad kafar aliyun khairul bashar a wani man aba faqad kafar a wani rawaya man shakka fihi faqad kafar wanda ma ya shakka النذر إلى علي علي النذر إلى علي بن أبي طالب عبادة كلن علي عبادة ne. daga cikin masdarorin har da usudul gaba tarihul bagdad hilyatul auliya sawa'iqul muhriqa majma'u zawaid duka wa'annan masdarorin ahlus sunna ne duban ali ibada ne kun fa- wani faɗin manzo sallallahu alaihi wa alihi, ana shajara wa fatimatu hamluha wa aliyun liqa'uha wal hasan wal husayn thamaratuha wal muhibbuna li ahli al bayt wa raqaha min al jannati haqqan haqqa ni itaciya ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. kuma fatima ita ce ɗaukanta ko kuma ce cikin- cikinta don daga nan ne yakan yaya sannan kuma ali shi ne liƙa shi ne irin ab- ab- ab- abin da aka dasa a jikin it- itace da ana ce masa da hausa aure A- a- akan yanko wani irin itace a dasa a wani sai ya tashi da shi har ma sun gano dabaran nau'o'in aure iri wanda sukan yi ainihin kamar dabino a soka mashi inabi sai girma sai 'ya'yan inabi 'ya'yan dabino amma da ɗanɗanon inabi to hassan da husaini su ne 'ya'yan samar kamar wato tashbihi ne da itaciya mai mai rassa da ganyayyaki da 'ya'ya to kuma an mata aure an tu an mata lihaq wato an ainihin an shi ne haka suka ji mashi kilili har a yanko wani abu a saka a jikin itacen sai ci gaba da wannan to ainihin ana ce masa aure kuma to ainihin ya ce ‘ya'yan itatuwan kuma su ne Hassan da Hussein kuma masoya ahal baiti su ne ganyayyaki na wannan itaciya a gidan aljanna haƙa haƙa wannan misali ne wato ainihin yadda wato ainihin manzon Allah shine wannan itaciyan ga ‘ya'yanta ga cikinta ga warƙoƙinta a haɗe a aljanna wato kina da cewa waɗannan suna tare a aljanna shi manon ruwayan isa ba tarihu da mashak lisanul mizan mustadrak na hakim da mizanul itidal na zahabi duk sun yi ruwa kawo shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce law anna samawati wal arda wud'ata fi kaffatin wa imanu aliyin fi kaffatin la rajaha imanu ali da za a ce samai da ƙasa za a sa su a tafi guda imanin ali kuma a sa wani tafi to da ainihin imanin ali yarin jaiwan wannan akwai a tarihi dimashi da kuma manaƙib na magaziri yana bi muwadda wannan ainihin kusan lokacin da suka sami wani falala na ali sun yi yan ƙoƙarinsu da ko dai su sarrafar da shi ya zuwa ga wani ko su ƙirƙiro wani makamancin shi su ba wani to amma ko da suka ƙirƙiro makamancin shi suka ba wani ba su iya cewa in an sa sama sammai da ƙasa sammai da ƙasa in aka sa a tafi guda aka sa ta imanin ali a tafi guda kuma wake shakku dangane da inda yake cewa ainihin lokacin da Ali bin Abi Talib salam ya mubaraza da Amr bin Abdulwud ya ce barazar imanu kullu ilal kufuri kulli sannan kuma bayan komawan ya ce darbata aliyin yawmal handak ta'adilu ibadatar thaqalain an wara afdal min ibadatar thaqalain ya ainihin tsaran ali a ranar handak ya in an an tattara ibadan ibadan mutane da aljannu gaba daya yana daidai shi ko ma ya fi shi harwala manzo Allah sallallahu alaihi wa shi awwalukum wurudan alayyar hauda awwalukum islama ali ibn abi talib farkon wanda zai cin mani a korama shine farkon ku wato cikin ku wanda zai fara zuwa mani a korama ya cin mani shine farkon ku a musulunci Ali bin Abi Talib ana madinatul ilm wa aliyun babuha wanda yake wannan sanannen magana ne waɗanda suka ruwaito su suna da yawan gaske ni ne birnin ilimi ali ne kofan birni in kana son ka shiga birni to shiga ta koma kuma shi ma amirin uni ya kawo wannan ke cewa manzo Allah ya faɗa haka nan kuma duk wanda ya shiga ta bayan ta ba ta kofa ba ana ce masa barawo to kuma dai barayin suna da yawa kuma dai da yake in sun sato ba za su iya samun kammalalle ba sai su ta ciccika addinin da jone-jone da ra'ayoyi ajiba al'amarin al'ummar nan makamalin yadda yadda aka mai da addinin kamar ra'ayi ne kamar an saukar da littafi ne aka ce mutane me yayi ra'ayin sai a ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce tun maganganun su ta karo wannan kuma a wani kauli an ce kaza ne wai ana fassaran aya ko ana fassaran hadisin annabi to shi shi shi mai kaddara yanzu aya ana ta ana ta sabani akan me take nufi wannan malam wani ya ce kaza ne malam wani ya ce kaza ne wani kuma ya ce shi a ganin shi kaza ne wannan yana sai aka baka fassarori daban-daban har guda goma sha biyar to idan ɗayansu ne daidai sauran sha hudun ba daidai ne ba fa idan ka idan mutane suka ɗauki wanda ba daidai ɗin ba ne suke aiki da shi fa tambaya za su zama ma'azurai tun da yake allah da ya saukar da littafin na yana da manufa a abin da ya ce ko to idan suka je suka gama aka ce ai malam wani ne ya ce mana kaza ki nufi sai zama sai a ce auto shikenan ajib al'amarin mutane to idan sai a mutane a ce wa duk malamai sun sabani har ma wasu kan ce wai magana ma ya kasu kashi saba'in to a yi a da shi kai yanzu ya za'a lalzata maka abin da yake ya kasu kashi kashi irin ka karasa wanne ne daidai to wanne ne daidai kuma in an zo wani babin hukunci ya kan har ma suna sabani tsakanin haram da wajib wanda ke ba zai yiwu wani ce dole ne a yi wani ce wajib a bari to yanzu ya kenan irin wa'annan saboda sun ɗauki su ba su ɗauki ilimi a inda aka ce a ɗauka ba ne don da an ce a ɗauki ilimi a inda yake to da ba wani muskila waye kofan ilimin birnin ilimin annabi ali ne inda ka bi ta kofar da baka da matsala ka haura ta ka can gane shi sa ka sami matsaloli ko kuma kana bin wa'anda suka haura kai ba ka haura ba wasu haura ta katanga kinaya da cewa ba sun haura katanga wani fi'ila ba su karbi ilimi a inda aka ce a karba ba sai suka cika ma Allah addininsa da ra'ayoyinsu har da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa a alamu ummati min ba'di ali ibn abi talib wanda yafi kowa ilimi bayana a cikin al'ummata shine ali ibn abi talib hubbu aliyin حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب wannan da hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi son Ali bin Abi Talib yana cin zunubai kamar yadda wuta ke cin kirari a ce zan takaita da na ta kawo muku nan an ka kawo inda za ka sami hadisin da kuma ma har da shafi littafi kaza a wuri kaza littafi kaza a wuri kaza duk galiban su na ahlus sunna wannan abin bayayi ne ko ko ba kunna bane hubbu ali bin abi talibin hasanatun la yadurru ma'aha sayyi'a wa bughduhu sayyi'atun la yanfa'u ma'aha hasana son Ali bin Abi Talib hasana ce wanda sayi'a ba ta cutar da shi haka kuma kin Ali sayi'a ce wanda hasana ba ta amfani da shi inna Allah farada alaikum hubba aliyin kama farada alaikum salata wa siyama wal hajja wal zaka Allah ya faranta muku son Ali kamar yadda farar ya faranta muku sallah da azumi da hajji da zakka ya ali anta sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah man ahabbaka faqad ahabbani wa man abghadaka faqad abghadani ya ali inji manzo Allah yana ga mali kai ne shugaba a duniya kai ne shugaba a lahira ko kuma kai shugaba ne a duniya kai shugaba a lahira wanda ya so ka ya so ni wanda ya ƙi ka ya ƙi ni wa habibuka habibullah wa bagiduka bagidullah maƙinka maƙin Allah ne masoyinka masoyin Allah ne maƙinka maƙin Allah ne walwailu da man abgabaka ba'adi bani ya tabbatar ma wanda ya ƙi ka bayana wani faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hubbu aliyin bara'atun minan nar son ali bara'a ne daga wuta wani faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa shi atu aliyin humul fa'izuna yawmal qiyama magoya bayan ali su ne masu rabauta fa'iz wanda suke wanda suke nasara ke gobe kiyama Allah ka samu cikin su wani faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi law ijtama'at nasu ala hubbi ali bin abi talib lama law ijtama'a nasu ala hubbi ali bin abi talib lama khalaqa Allah azza wa jalla lama khalaqa Allah azza wa jalla na'am da duk mutane sun haɗa kan son ali da Allah bai halicci wuta ba tambaya an yi wata dunsuwa ne ne yawon abin da yake nufi ke tun da duk da sun haɗu a kan son alida ba ma wuta ɗin kuma zala sallallahu alaihi wa alihi ya ce haƙƙo ali bin abi talib ala hadhihi al-umma ka haƙƙil walidi ala waladi haƙƙin ali akan wannan al'umman kamar haƙƙin uba ne akan ɗansa da sami za mu karanta ruwayan asbag bin nabata ne cewa ainihin wanda wanda bai biyayya ga iyayensa ba ya taɗi sai ya fassara cewa iyayen nasa su ne manzala cewa da ni da kai mu ne iyayen wannan al'umma ni ubanni ana wa anta abawa hadhihi al-umma shekin man mata wa fi qalbihi bughd ali bin abi talib falyamut yahudiyan aw nasraniya wannan fadin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a cikin zuciyarsa akwai kin ali ya mutu ba yahude ko ba nasare ma'ana duk ɗaya ne falyamut kafirin insha duk ɗaya ne kawai in dai da kin a zuciyar mutum to da shi da ya mutu yahudu ko ba nasare ko mushiriki duk ɗaya ne man sabba aliyan faƙar sabba ne wa man sabba ni faƙar sabba Allah wa man sabba Allah a dakhalahu Allah hu nara jahannam wa lahu azabun aliyyim wannan wani faɗi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda ya zagi Ali ya zage ni wanda ya zage ni ya zagi Allah wanda ya zagi Allah Allah zai shigar da shi watan jahannama kuma yana da azaba mai raɗaɗi wannan kaɗan daga cikin zantuka daban-daban na manzo Allah sallallahu alaihi wa dangane da Ali to bari mu kawo ko da a gurguje ne waɗansu mutane su ma sun faɗi wasu abubuwa dangane da Ali cikinsu kuwa hadda ga nan daban-daban amma ban san wani zan kawo ba wurin fara da abubakar ya ce aina misalka ya abu hasan waye kaman ka ya mata bana ba kamar ka amma na ibn akawar din umar bin khattab ya ce a'udhu billahi min mu'abdalatun wala abul hasani laha wato ina neman tsirin Allah in zama cikin jama'an da babu Ali a ciki kuma ya ce laula Ali la halaka Umar da ba don Ali ba da Umar ya halaka wannan ya sha faɗa sai kuma Aisha ita kuma ta ce aliyun a alamun nasi bis sunna ali ya fi kowa sanin sunna sai mu'awiya dan abu sufiya yayin da ya ji labarin an kashe imam ya ce laƙar zahabar fiqh wal ilmu bi mauti ibn abi talib in ji mu'awiya ya ce ilmi da fiqh ya tafi da da mutuwan ibn abi talib amma ina jin ba takeici yayi ba murna yayi yanzu ilimi ya tafi ya huta yanzu sai jahilci zai iko sai shafi'i wanda suke ce mashi wai shi ma rafidi ne shi shafi'i ƙalotarar fasta ƙultu kalla marrafdu dini wala atiƙadi lakin ta wallaitu duna shakkin khaira imamin wa khaira hadi in kana hubbul wasi rafdan fa inni arfadul ibadi wannan wannan wani baiti na suke suna cewa ka zama ba rafidi don haka suke ce ma wanda suke goyon man ali rafidi rafidi rafidi rafidi to ya ce suka ce mashi ka rafidta ka zama rafidi ya ce a ni rafidanci ba shine addini ba shine itikadi na ba amma dai na miƙa wulaya ba tare da shakka ba ga khairu imamin wa khairu hali to in kana hubbul wasi rafdan in har son wasiyin annabi shine rafidanci to fa inni arfadul ibadi na fi kowa rafidanci na fi kowa duk bayi rafidanci akwai inda ke cewa in kana rafdu hubbu ali muhammadin fal yashadul faqalani anni rafidi in dai son iyalan gidan muhammadu shine rafidanci to mutum da aljan su shaida su shaida ni rafidi kalmar rafidi suna kamar suna faɗin shi ne a matsayin abin kyamamawa amma ba laifi da shi an kyamam abin da ba abin kyama ne ba kamar yadda mutanen lutu suka ce masu akhraju ala lutu min qaryatikum innahum unasun yatatahharu an kyamama su da cewa suna nema a tsarkaka taron yan luwaɗi ne suka ce a fitar da lut da jama'a da mutanensa ku fitar da su da garin suna su a tsarkaka ne wato su abin ba a ana kyaman su mai saboda mini suna sa a tsarkaka a zama mutanen kirki kamar yanzu ne a ce mutum ainihin yana ta yanci ka gan shi wallahi in ka in baka yi hankali ba wallahi sai ya sa ka bi su ka bi sunnan annabi ki haba ha sai ga mutum sunnan annabi zai sa wallahi sai wallahi sai ya sa ka shiga aljanna ha sai ga mutum yana yana kokarin ya gudu wai shi kada a sa shi bi sunnan annabi wallahi in ka bi ta in ka daka ta tasa karshen ta sunnan annabi za ka bi to shi kuwa yana son ne a karkatar da shi abi da shi sunan makiya annabi ya ce masu sunna in ko aka yi wasa game da wasu suka suka suka ga annabi suka a hadar da zai ba asallahu rasula in ka da lai na an alihatina laura an sabar na alaiha wannan ne Allah aka aiko annabi manzo ya kusa ya batar da mu daga wajen iyayen gijinmu da ba don mun daure a kansu sai da suka hada da dauriya ba don haka ba sai yadda yake kafa masu hujjoji karshen sai ya raba su da bautan gunki to shi da suka ciye suka ci gaba da bauta mu kuma rafid tambaya shine shine rafidanci shine ka ka ki abu to su shi atu ahlul bait me suka ki ku ga mini me suka ki yau sun ki zalunci sun ƙi fanɗarewa daga tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah an ce an kafa shugaba wanda annabi bai sa shi shugabanci suka ce ba mu yadda ba sai aka ce masu rafidawa sun ƙi karɓa sun ƙi karɓan shugabannin jawur da zulum sun ce sun nace sai shugaban da annabi ya ce to wannan ba yabo ne ba amma sun suna faɗin shi da sigan abin kyamama rafid rafid rafid to me ya rafdi ya yi rafdin shugabannin jawar ya ce sai shugabannin da annabi ya ce abi su zai bi wannan ko rafdi ne yabo na yabo ne ina ahmad ya shiga to wannan na wannan shafi'i kenan kuma har wala yau shafi'i yana cewa mai zan ce dangane da mutumin da masoyansa suka ɓoye sonsa saboda tsoro su kuma maƙiyansa suka ɓoye saboda hasada ruwa da kofi me zan ce dangane da mutumin da masoyansa suka ɓoye falalansa saboda falalolinsa suka ɓoye saboda tsoro maƙiyansa kuma suka ɓoye saboda hassala amma duk da haka sai da ya bayyana ya cika sassan sama da gabas da yamma wa sha'a lahu min hadaini ma mala alhafiqaini yace duk da masoyan Ali sun ɓoye darajojin Ali saboda tsoro makiya Ali kuma sun ɓoye saboda hasara amma duk da haka darajojin shi sai da ya cika gabas da yamma kudu da arewa ya kasa biznuwa me yasa masoya Ali suka ɓoye darajarsa tsoro suke ji saboda an yi wani lokacin da ake aka yi kokarin aka yi duk yan kokarin da cewa hatta masoyin alkashe shi ake hatta da huma in ana tsammanin a zuciyarsa akwai son alice a kashe shi banu umayya ta kai sun rika kashe duk mai suna ali an yi wannan ba mai duk mai suna alkashe shi ake ko jariri ne to ka ba wanda yake ansa suna ali da mujarradin tuhuman san ali mutum ya mutu haka masu waƙe na yabo in aka kawo mai sarki tsegumin cewa wane yana yin yana yabon ali ko ya yi waƙen yabon ali sai a ji a kashe shi akwai wanda aka ce ya dan wani mai waƙe ya dawo gida yana kuka a kasuwa ji an ce an ya mutumin nan ba masoyin ali ba sai shiga kuka don ya san in magana ta jefa da babansa ya mutu kawai akwai wani mai waƙen da ya waƙe ya bi wani sarki cikin sarakunan musulmi daga baya sai aka ce masarkin ai mai wannan waƙen ya yi wa'yan su baitoti ya yi ba'ani aka ce aji aka shi suka je inda yake suka bi shi ya zuba a guje ya suka yi ta bin shi har ya cimma kogi ya ga ga jama'an da suke bin shi za su sassare shi sun fi yawa sai faɗa kogi suka dinga bi har sai da inda suka cimma gawon shi suka fito da gawa suka gutsutsar akwai wanda aka ce shi ma ana tsammanin yana son ali aka aika a kashi aka samu ai ya riga ya mutu da kwana uku da suka dawo aka ga musulmi ai an huta ko da muka je mun samu ya mutu da kwana uku ya ce shi ne ba ku tono gawan kun kona ba yana son ali abdullahi ya ce na ce ma ahmad bin hanbal me za ka ce dangane da fifiko don sun alu suna sun shiga wani wani hali a wani zamani suna akwai wani abu da suka fito shi sun shi tafli suna ta magana dangane da wane ne fifiko tsakanin ali da abubakar wannan tsakaninsu ne su alu suna suka yi wannan suka samu wannan matsala to shi ne ke cewa shi ahmad bin hanbal ya ce a cikin khilafa abubakar da umar da uthman sai na ce alifa sai ce ya ɗana shi ahmad ahmad inna abdullahi inna dan ahmad bin hanbal ya ce ya ɗana ali bin abi talib min min ahli baiti la yuqasu bihim ahad an tambaye shi ne dangane wa ya fi bibi ko ya ce in dai a khalifci ne daga abubakar sai umar sai uthman a halifofi ba a daraja darajan halifofi daga halifa abubakar a daraja sai halifa umar a daraja sai halifa uthman sai ce alifa ya ce haba ya ɗana ai ali yana cikin iyalan gidan da ba a kwata su tasu da wani kuma aka ce ahmad bin hanbal harwala ya ce ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل كما جاء لعلي بن أبي طالب كما شي شي أمر بن حنبل أبي سغسكيا cikin masana hadisin ahalus sunna wal jama'a lalle ya fi su sanin hadisi ya fi su sanin hadisi wanda aka ce ya tara hadisai har dubu shida ya dunga dubu ɗari dubu ɗari shida afuwa ya dunga tattarewa ya dunga zatsarwa har ya tara dubu ɗari biyu ya dunga tattarkewa dunga har ya rubuta abin da bai kai dubu shida ba a littafin saboda haka ainihin ana cewa shi ba wanda ya kai shi sanin hadisi a cikin shi kuma haka din ne lalle ko mutum ya duba musulun ahmad bin hanbal zai ga a cikin inda zai karanta buhari da musulun zai ga lalle shi littafinsa ya zarce nasu amma saboda dalilan siyasa aka ɗauki nasa saboda shi yana maganan fararen ali su ko ba su a sai ana bin wane ne ya fi faɗan wa ya fi ƙarancin ruwaya dangane da falalan ahalul baiti sai aka ce buhari sai ya zama shi ne ya zo na ɗaya daga shi fa sai musulun sai ya zama musulun ya fi buhari a cikin littafin hadisi amma sai suka ce shi ne na biyu saboda shi yana da wa'insu falalolin ahalul baiti to ahmad bin hanbal wanda ya kamata ya zo na ɗaya saboda yawan ruwayan falalan ahalul baiti sai ya koma shi can baya saboda ka siyasa tsakankanin su yaje in kana son ka sami ɗaukaka a makarantarsu to ka zama kana ƙin ahalul baiti za ka zama yanzu ahalul sunna wal jama'a na sosai amma da ka ci ahalul baiti ba su ni ba ne ya ce kuma aliyan kana kafirul a'ada fafattashi a'ada ahu an shay'in ya ibu na hu bihi falam ya jidu wannan faɗin amar bin hanbal ya ce ali bin abi talib yana da makiya da yawa saboda haka makiyansu sai suka yi ta bincike su ga menene za su samu su aibata shi da shi sai ba su samu ba fa ja'u ila rajulin qad haraba qad harabahu وقاتله فأعطوه كيدا منهم له فأطره فأطره فأطروه sai suka zo ga wani mutum bai faɗi sunansa ba wanda ya yaƙi ali ya faɗa da shi sai suka ɗaukaka matsayinsa saboda kai da gali da suka rasa za su za su aibata ali suka rasa mai za su ce sai suka sami wane ne maƙiyin ali aka ce wane ne sai suka ce mu ɗaukaka shi ne mu ce ba kamar shi kuma har walawo daga cikin jumlan kin ali da suka rasa samun aibi don makiyali sun kasa cewa su ce ali ya yi kaza ba daidai ba sun kasa sam sun kasa sam wadda ƙarshe ma sai suka dawo suka ce ya za su yi da wani mutumin duk inda suke neman su aibata shi ya gagara sai suka dawo suka ce babansa dan mutum ma'auya fa muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhuma da shi da babansa shi ko alifa ali bin abi talib radiyallahu anhu dan da babansa babansa yana son annabi ne kawai saboda kabilanci amma baban muawiya yana kin annabi ne kawai saboda imani ko to shi kenan sannan har wala yau ahmad bin hanbal yana cewa fa man abgada aliyan fa huwa fi darakil asfali minan nar wanda ya kyali yana kuryan karshe na wuta to ga sunan maganan na da tsawo wane ya ce kaza wane ya ce kaza akwai alkali ismail da nasa'i da abu ali annaisaburi duk sun ruwaito dangane da ali irin a littattafansu shigen abin da ba su rubuta ga wani sahabi ba kuma ibn abul hadid wanda ya sharhin na hajjul balaga ba mu'tazali ne yana cewa shi ali shi ne jarumi wanda bai taba tserewa daga fagen fama ba bai taba sarere a wani yaƙi ba bai taba mubaraza da wani ba face ya kashe shi bai taba sara sau ɗaya ya bukaci na biyu ba saran shi guda ɗaya ne kawai ne haka al'adan ali ne wannan ibn abul hadir yake ba kuma al'adan ali ne haka yake bai taɓa yaƙi ya sari wani sau ba in ya sa in ya sari mutum in bai mutu ba su saran dole ya kashe shi da sara ɗaya kashe shi hatta marhaba da haris gwarazan yahudu duk da sara ɗaya kashe su in ya sari mutum sau ɗaya shi ke in bai mutu ba kuma zai komo kanshi ya kuma ce ibn abul hadid yake cewa mai zan ce dangane da ai mutumin da duk falaloli ya zuwa gare shi suke karewa kuma amma kuma duk rarraba kuma akan shi yake bayan kuma gashi ya fi kowa falala amma kuma duk rarraba akan shi yake kuma kowane kowane bangare na ta jan shi ya zuwa da igare su kenan shine shugaban farololi ga sunan da ila sauran abubuwa da ya ce ya ce kuma zan ce dangane da mutumin da makiyansa suka yi furuci da falalansa kuma ba su iya musantawa ba kuma ba su iya ɓoye fadalolinsa ba wannan za ka sami a wani suka ji wani kusa ya bangoni ya zama dole sai su ce wannan abu kaza to haka nan cikin wa'in da suka faɗi abubuwa daban-daban hassan bin salih ibn athir ibn jauzi muhammad bin ishaq alwaƙili hafiz faharun razi shibili shumai gasunan gasunan gasan to ni na ga wannan zai ɗauki mu dogon lokaci zan tsallake wannan magana in an ce muku wane ya ce kaza wane ya ishe ka abin da annabi ya faɗa aka ruwaito a littattafan mutane to kuma ya ce kama in banda wannan wa'annan fitattun masu rubutun hadisi kamar su irin su Ahmad bin Hanbal wanda sun sun zalle ana batun tsakani gaskiya ne tsakanin malaman Ahlus Sunna Ahmad bin Hanbal ya fi su sanin hadisi har ma suka ce in dai hadisi kaga Ahmad bin Hanbal bai zo ya toshi ba kyale shi kawai a duniyan sunna ke kyale shi kawai kuma littafinsa ya fi tara abubuwa da daman gaske amma dai da yake siyasa ya riga ya sai komai shi shi baya saboda ba su san falololin ali da ambata to yanzu za mu magana a gurguje da ke lokaci ya kure mana dangane da mun faɗi wa'insu abuwa ne na mun yi shimfiɗa dangane da fararen wannan al'inna yanzu wannan abin da muke faɗi da misali zai ɓoye ma mutane dangane da su san ba su san wane ne ali waɗanda suka san annabi suka yi imani da shi a lokacin yana da rai za su kasa sanin ali akwai wani faɗi da na karanta na na amirul mu'mini ne yake cewa a lokacin manzan Allah haske yake kamar tauraro ba wanda yake ganin zai kusa da shi can sama yake ka hango shi ake can sama kamar tauraro kowa yana ganin ba wanda yake tunanin zai kafaɗa da shi ya ce amma da rasuwan manzan Allah sai aka zo ana ga wama ne da wani da wani sannan kun ba a tsaya nan ba sai ga shi wai an yi wani wani abu wai shura na mutum shida amsaluhum kamar yadda ce amsaluhum Usman cikin shidan nan amsaluhum Usman wai aka ce wai da ni da su yace tarihi kuma bai dada ya bai bai yafe min ba addahar bai yafe min ba sai da aka ƙara ta ƙarshe yanzu ana gwama ni da ɗan hindu da ɗan nabiga haƙi sai aka zo ana ɗan hindu ma'auya kenan sunan da ya fi dacewa da shi kenan haka annabi kira shi dan hindu ba zai cika addini na ba saboda shi abu sufyan shi ne mijin uwar muawiya shi kuma amr da ake ce mashi dan as shi ma sunan da ya fi dacewa da shi ne dan nabiga saboda da ta haife shi maza shida sun ce nasu tunda ita mai zaman kanta ne tana da tuta kuma aljahiliya haka suke in mace ta haihu sai a sami alƙalai su duba su ga ɗan ya yi kama da wani sai alƙalai mata sai su ya kama da wani amma maganan ƙarshe na wajen uwa ne saboda haka suka zauna su suka ce ya yi kama da abu sufiya suka dubi kunnen da wannan da sauransu da da ido da hanci da irin launin da sauransu suka ce na abu sufiya ne amma ita sai ta ce na as ne suka ce yaya za ki ba as alhali kuma ko da gani na abu sufiya ne kuma shine shugaban ƙarfi sai ce ai matsolo ne shi ko as shi ke ɗaukar ɗawainiya na da sauran ‘ya'yana tana da waɗansu ‘ya'yan kwararo guda biyu ‘yan mata to shi as yake kula da su in na ba wani ɗan ba zai shiga da kula da ni da ‘ya'yana ba za mu tozarta sai ta bashi amma da a jahiliya saboda haka so a jahiliya in uwa ta ce ga an aka haifi yaro ɗan zina in uwa ta ce na wane ne sai a bashi tamamin har yanzu jahiliya suna yin wannan a yanzu ana in mace ta haihu sai a ce waye mata ciki sai a sai a bashi ɗansa amma musulunci ya zo ya hana wannan to sai yanzu aka waye gari ɗan hindu wanda ta haife shi ta wurgar a yashi abu su ya ne ɗaukar kakkaɓe yana na cikin waƙoƙin da tsakanin ana yaƙi tsakanin muminai a madina da ƙurashawa hassan bin sabit ya yi waƙi dangane da wannan yaron da aka wurga a yashi ya ce nawa ne ne ya za a yi uwa tare da yaronta a jaririnta a yashi wai su ne kuma ake kwatantawa da aliyu wai su ne sa'o'in ali yanzu da aka yi mutum magana sai ga shi a wani zai wani zai wani kashi zai aure wai sahabbai ne to ko da ma haka ne duk sahabban duk darajarsu ɗaya ne ko manzanni darajansu ɗaya ne ashe Allah bai ce turkar rasul faddala ba azhum ala ba'd ba amma duk annaba suna da daraja amma wasu sun wasu to in sahabbai suna da daraja duk ɗan darajan su ɗaya ne ba alhali su sahabbai a cikin su akwai munafikai da nasin alqur'ani kuma annabi ya rasu ya bar munafikai da yawa ya za a yi duk tattara su kuce da sun zama kansu ɗaya ta da wani hujja akwai wanda suka cutar da annabi yana dare ayoyi suka sauka a kansu suka cutar da shi bayan ya rasu to kuma sai su gwama su duk gaba da kuce dudurar su ɗaya har da wanda ya fara imani ya kasance tare da annabi a dukkan yaƙoƙi annabi bai taɓa aika aikawa da mutane ali na cikinsu ya shugabantar da wani akan ali ba amma su wa'anda ku ya ya shugabatar da ali a kansu ko kuma wani ma a kan wasu daga cikinsu amma bai taɓa shugabatar da wani akan ali ba to amma sai aka dawo aka ce ai duk sunansu kawai da yake ainihin abin ba ana son gaskiya ba ne aka dawo aka ce a tafi matsayinsu ɗaya to zaluntan ali wani zalunci ne wanda yake bariz a tarihin bil'adama har ma ya zo cewa farkon kes ɗin da za a yi gobe kiyama shine zaluntan ali za a fara kuma farkon farko dai bayan manzo Allah yana barin duniya sallallahu alaihi wa ali mutanen nan suka yi kullun su a saƙifa domin su tabbatar da ce halifan nan halicin nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa ali bai je ga ali ba kamar su suka fi manzon nan sallallahu alaihi wa sanin abin da ya fi dacewa ga wannan al'umma suka kuma ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wa bai haliftar da kowa ba bayansa ga musulmi ya bar al'umma ne hakan kamar ba su ji ranar gadir manzon Allah sallallahu alaihi wa ya daga hannun Ali yana cewa man kuntu maulahu فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من هدره kamar ba su ba su miƙa hannu suka yi ma'alimu baya ba a gadir kamar wani bai ce bahin bahin laka ya amiral mu'minin asbahta maula ya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina suna taya shi burna wani ya ce bah bah bah bah bah bah bah shaihuka a wani waƙan juljuliya da amur bin al'as ya wata waƙa baiti wajen tamanin ana ce mata juljuliya yana cewa fa bah bah shaihuka idan ya ce ai da kunnuwanmu da da kunnuwanmu duk mun ji manzo Allah ya dauka ya daga hannun Ali ya ce man kun man kuntu maulan lahu fa hadha maulahu yana yana yana faɗa ne yake yana yana ma mu'awiya gori ya ce amma mu ne muka zo ka tuna mu'awaya fa muka ce mu muka ƙirƙiro hadisi muka ce wanda bai bi ka ba ko ya yi sallah ba za a karba ba muka ce kuma wanda ya bi ka ba sai ya yi sallah ba muka sa mutane suka daina sallah to kamar ba kawai gadar kum manzo Allah ya daga hannun Ali ne bai ce man kuntu malafa ya karbi mu baya a duk sun mika har suka hazan suna ta yaji murna bah bah ya abal hasan asbahta maula ya wa maula kullu mu'minin ba'da wa mu'minatin ba'da rasulih har ma da ya kafa musu suka eh eh ba manzo Allah ya ce ka ce suka ce eh ya faɗa to me yasa yanzu ai daga baya canza annabin ya canza ya kai jin ai ya ce Allah ya ki yadda ya hada mana mu a banu hashim ya hada mana annabci da halifci ya ce yaushe faɗa haka nan waye ji duk mun ji duk cikan mu nan mun ji annabi ya faɗa lok mun ji bayan abin da ya faru na muharori da jidaloli suka kafa halifa suka ce wannan shine halifan musulmi wannan ko sun yi ne manzan Allah yana jana'iza ba a kai shi kabari ba ali salam yana ya shagalta da shirin jana'izan manzan Allah sallallahu alaihi wa wannan sun haƙaƙar da faɗin manzo Allah faɗin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalar min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a to suka kuma raya cewa ainihin wannan halibci na annabi bai dace da kowa ba sai sabon manzan Allah na muhajirin da ansa to kuma amirul mu'minin ya kafa masu hujjoji ko da a fita a wannan rayuwa ya kafa masu hujja da gadir khum ya ce abin mamaki ya za ku ce khilafa tana samuwa ne da sahibci bis sahaba ba kuma ta samu bis sahabati wal qaraba ina kuma kusanci yake an ce akwai wani baitin waƙi baitocin waƙe da ake jingina ma ali ake cewa ali yayi wannan yace fa in kunta bishura malakta umurahum فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقرباج حتى خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب idan da shura ne ka mallaki al'amuran mutane an ce sun ce shawara akai shura akai aka zaɓi khalifa to shikenan idan da wannan ne ya ake yin shawara alhali ma'abuta shawaran ba suna su wane ne a cikin asakifa a lokacin su wane ne a sakifa daga cikin muhajiri da ansar duk abin mamaki shuran umar da ya ce a zaɓi ɗaya ya ce wa'annan mutane a kamar yadda ya ce wa'annan su shida ɗinnan wai annabi ya mutu yana mai yarda da su su ne usman bin affan da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqas da talha bin abdullah da zubair bin awam da ali bin abi talib su shida to su shidan nan wanda aka marya nada ba ko ɗayansu a saki faran da aka nada alifan farko in har su wayannan haka ce Allah ya haka ce manzo Allah ya rasu yana mai yarda da su to me yasa ba su a saki ba su ne a saki ba a cikin muhajirin abubakar da umar ne da wannan wanda ya ce da yana da rai da shi ya nada mene sunansa ba salim ba salim ai ba ba shi a ciki abu ubaida bin al-jarrah da abu ubaida bin al-jarrah su ne kawai ƙurashawa salim ba ba ƙurashi ba ne da mugira bin shu'uba ba ba ƙurashi ba ne ba kuma cikin muhajirin ba ne ya mugira ya zo madina ne ya musulunta mutumin ɗa'if amma su uku ne ƙurashawa don haka ne abubakar ya ce ko umar ko abu ubaida bin al-jarrah don da kuka dauka na yadda to yaushe ya ce fa idan da shura ne ka mallaki al'amarinsu to ya za a yi shura babu mushiruna ya ce wa in kunta bil qurba hajjajta hasimahu in ka wanda yake husuman cewa shi ke aure da shi kace a ai ba ku ne makusantan annabi ba yace nahanu rahatun nabi wa itiratu haka yace nahnu itiratun nabi wa rahatuhu mu ne yan uwan annabi mu ne mutanen annabi mu ne yan uwansa saboda haka ko ansar bai kamata a ce ku ne mu ne yan uwan annabi yace to inda wannan ne to fa gairuka aula bin nabi wa aqrab wani ba kai ba shi fi cancanta da annabi shi fi kusanci da annabi in za a ce da kusanci da annabi ne to ai sai alwara waye ya fi kusanci ko ba alqur'ani ya ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din ba fi kitabillah to shikenan dai sun karbi sun kwaci hilafa da da zur da karfi sun kwaci haƙƙi wanda suka san cewa na Ali bin Abi Talib amirul mu'minin ba wata tantama dangane da wannan sannan sai aka zo to yanzu bayan an yi wannan to ya za a yi ya za a yi da ali sai aka ce zo yi mu baya sai ga su sun zo kofar gidan da barazanan ko ya fito ko a kona gidan wanda har sakai ma suka sa igiya a wuyansa suka ja shi kirin har mu'awaya ta wata takarda yana ne ya rubuta masa aka ja ka kamar yadda ake jin raƙumi kamar wata dabba haka aka ja ka aka kai ka masallaci kai mu baya sai ali ya bashi a amsa ya ce ka so kai suka sai kai yabo samun igiya da aka yi a wuya aka ja ni kamar raƙumi ya nuna haƙƙi na aka kwata me yasa ba a ja wani haka nan ba da abin ba nawa bane bai me yasa ba me yasa ba yi muku haka ba sai saboda nawa ne kai kana suka ne amma yabo kai kaya wannan wannan abin da suka ya tabbatar da cewa haƙƙi na ne sai da zahara ta shiga tsakaninsu da abin da suka dake ta akan a gaban idan amirul mu'minin suka buga kyaure a kirjinta suka maka ta da bango har suka karya ƙashin awazanta suka sarayar da tayinta aka zo da alaihi salam zuwa masallaci ɗaure da igiya a gaban mutane ya ilahi aka ce yi mu baya'a ya ce in ban yi ba fa suka ce za mu kashe ka ce in kun kashe ni kun kashe bawan Allah dan uwan manzo Allah suka ce masa bawan Allah na amma dan uwan manzo Allah fala to kuma Ali bai yi mu baya ba amma sun ɗauka ya yi tunda sun danne shi suka kawo hannunsa suka miƙa ma halifa halifan da suka naɗa shi ali sai ya dunkula hannu sai halifan da suka naɗa sai ya ɗora hannu a kai sai suka ce ya yi mu baya to sai halifan farko da ya zo wucewa sai ya ce kuma bayansa gashi ya naɗa musu wani halifa bayan shi har abdurrahman bin auf yake cewa ba za ka ji tsoron allah ba yanzu ka rasa wanda za ka naɗa mana sai wanda kasance mai kaushi ne mai gallazawa ya ce ni ne kake da allah kake ba da tsoro na duba wannan al'amari na gaba wanda ya dace da shi in ba umuru halifci ya koma ga halifa na biyu yayin da aka sari halifa na uku umar dan haddabi halifa na biyu umar dan haddabi ya tara jama'a mutum shida ya ce su zaɓi halifa tsakaninsu lallai ba zaɓe aka yi ba don na farko dai shura ɗin to shi kenan shura an ce su taru aka ce aka ce su taru a ɗaki guda bayan kwana uku in ba su fito da halifa ba don umar haka ya yi wannan wasiya su zaɓi ɗaya daga cikinsu idan biyar sun yarda da abu ɗaya ɗaya ya saba a sare masa wuya idan hudu sun a wannan bangare biyu a wannan bangare a sare wuyan su biyu idan aka zama ukunan ukunan a duba wani bangare ne abdurrahman bin auf yake ciki a ɗauki wannan bangaren a sare wuyan sauran uku in suka kwana uku ba su zaɓi halifa ba cikinsu a sare wuyansu su shida duka a nan ruwan da aka ga damu wannan wannan irin magana ainihin zai yi mutum ya yi shi da ra'ayi yana bukatan wahayi don wani inda addini ne ana bukatan wahayi akan wannan to haka dai ne aka ce to yanzu da aka zo kun ba shura aka yi ba Ali bin Abi Talib ya ce wa zai magana suka shu ya ce in ba za ku yi magana ba ni sai ya miƙe ya dinga kawo masu hujjoji wane ne kaza wane suna ce kai ne wane ne kaza suka ce kai ne wane ne kai ne wane ne kai ne duk suka dinga ya kawo masu hujjoji to wane ne aula da wannan suka ce eh haka ne duk abin da ka faɗi gaskiya ne in dai wannan abin da ka faɗi ne ba wanda ya fi cancantar wannan al'amari sai kai to amma ba mu son ba ya ce a babatun za ku kusan ku bani bane ai ka'ida na kawo mutu suka ce lalle ba zai yi ba yanzu dai su daga nan sai sai ɗalha da ya ga shi a cikinsu ba yadda za a yi ta kowane hali a ce shi halifa ne shi ya fi ya ga duba ga a cikin shi ne ya fi munin hali ba yadda za a yi wani tunani shi ya zama halifa sai ya ce nawa na ba usman na ba usman nawa sai wannan zubair bin awam ya dubi fuskan ali sai ya ga ya bata rai wato yana son ya karfafa usman sai shi ya ce to tun da abin yar gida ake bi ka ba dan gidanku don shi gwaggon mahaifiyar zubair yar abdulmuttalib ce saboda ku gwaggon ali ta haife shi sai ya ce to ni ma na ba ali na sai abdurrahman a wannan sa'ad bin abi waqas ce to yar gida ake yi ni ma na ba abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf ce to ni kuma na sauke kaina daga ciki yanzu a bani dama in zaɓi ɗaya sai ya zaɓi usman kamar yadda Ali bin Abi Talib alaihi salam ya faɗa wani wuri ya sharɗanta mashi in ce ku za ka yi wasiya ni ne zan gaje ka zan baka da wannan shirin ya ce na yadda sai ya bashi ka zo sallar subahi bayan sallah ya miƙe abdurrahman ya miƙe ya ce ma ali in na baka za ka yi aiki da alƙur'ani da sunnan annabi da sunnan abubakar da umar ya ce zan yi aiki da alƙur'ani da sunnan annabi amma sunnan abubakar da umar sun ga ra'ayinsu ni ma zan ganawa usman in na baka za ka aiki da alkur'ani da sunna annabi da sunna abokar da umar ya ce eh ya ce to na baka ali ya ce ba ku yi adalci ba kun san wannan al'amari nawa ne na iya kafa masu kasai ka san umar ya ce in muka haɗu biyar a abu guda ɗaya ya saba za mu fille mashi wa karka ja ma kanka yanzu ba za mu tashi nan ba ko kai mu bai'a ko a fille maka wani to haka usman ya halifci usman yana hawa duk 'yan gidansu ya ɗaɗɗora hatta ciyawan madina ya hana kowa ya kowace dabba ta ci sai akuyan banu umayya awaki an hana su su sha ruwan madina ko su ci ciyawan madina in ba awakin banu umayya ba saboda ka in kana da akwai sai dai ka kai wani wuri ka kiwo ba dai a madina ba don ciyawan madina na banu umayya da abdurrahman bin auf suka ce to kaga abin da ka dana mana ko ya ce wallahi ban san haka zai yi ba amma da ni da shi ba za mu zauna gari ɗaya ba har abada sai ya kawarce ya je wani kawai ya zauna shi har abada shi ya da ya dauka zai bashi ne to yanzu ya nuna ina abin yake duk komai na banu umayya to amirul mu'minin ya daure ana nan ana nan usman mutane suka ji zafin abin da ya yi masu an kwace gonaki an kwace raƙuma an kwace gidaje kana ji kana gani a kwace gidanka a bawon abin ya ishe su gwamnonin da ya naɗa duk gasu nan duk 'ya'yan gidansu suna abin da ran sai ga dama a dukiyar mutane mutane suka ji zafi suka zo suka ce lallai ya cire gwamnonin ya kuma cire sakatarensa marwan bin hakan wanda aka ce da ya ba shi auren yarsa shi usman ya ba marwan bin hakam yarsa sai ya ɗauki fadak ya ba shi kyauta fadak ɗin nan da aka kwace masa ya rara sai ba marwan bin hakam to abu ya ishe su suka zo suka danna bayan an yi muhawara mai tsawon zamani ba nan da nan ne aka yi rikici aka kashe usman ba an shi an yi wata shida cur ana da raga suna cewa ya sauka kawai ya sauka kawai da farko ya yi alkawari ya ce zai sauke gwamnonin kuma ya sauke sakatara kuma gonakinsu da raƙumansu da aka karɓa a bashi wata uku da za a bayyana ba kowa kayansa suka ce shi kenan sai aka watsa da ya shigo gida marwan ce to in ka kore mu banu umayya da wa za ka yi mulki aka zubai da matarsa take cewa ka bi abin da alkawarin da kai mu mutane a mumbarin annabi marwa ya ce mai mata mutane shiru nan ubanki ya mutu bai iya alwala ba ta ce karka kawo batun ubana na san wani abu game da batun naka uba da ba don kunyan usman ba sai in faɗa annabi ya tsine mishi shi da ubansa ya kore shi daga madina lokacin hilafan abubakar usman ya zo ya ce a dawo da hakan bin abil as da ɗansa marwa abubakar ya ce wanda annabi ya kora ne zan dawo da shi lokacin umaru ya zo ya ce umaru ya dawo da shi ya ce wanda annabi ya kora abubakar bai dawo da shi ba ne dawo da shi da ya hawa ya ce dun da ɗan uwanku ba ne shi ya dawo da shi yanka mashi dukiya to shi kenan suka ce usman ya sauka ce shi ba zai cire rigar da allah ya samu shi koyaushe Allah ya sa mishi ofarsa to har dai wani ana ce mashi abdullahi bin dinar sahabi ne kuma dattijo ya girma usman ya ce ya miƙe ce usman ka sauka daga halifcin nan shine fi maka alkhairi sai aka cillo kibiya daga daga bangaren usman ya sami abdullahi bin dinar aka kashe shi suka ce ku turo mana wannan da ya kashe abdullahi bin dinar usman ya ce ba zan ba ku shi ba ai kun zo kashe ni ne shi ko yana kare ni ne asalinsu don na gidan kenan suka kashe usman to da aka kashe usman mutane suka taru gidan ali ya ce a suka tuna ana ana cewa an kashe usman suka nufi gidan ali kuma zai kashe usman sanannen abu ne wanda duk ya dawo yake ta bada labarin usman zai zai sha zai ba mu sha mamaki da suka zo suke ta fadan fadila na usman wanda lokacin bani umai aka ta kirkirowa don akwai wani mutum da aka ce ibn jauzi ya hau kan mumbar ya faɗi maganar nan da da amir mumin ya ce ba wanda zai faɗi wannan magana sai makareci ya ce saloni qabla amtar iruni ba wanda zai faɗi wannan sai makareci sai ibn jauzi ya hau mumbari ya ce saloni qabla amtar iruni sai wata mata ta miƙe ta ce da gaske ne ali bin abi talib ya yi tafiya na ɗaure arab ya je mada'in ya jana'izan salman farisi ya ce inna zalika la yuqal ya ce saloni qabla an tajuru ya ce ana ce a haka ne ta ce to da gaske ne usman bin affan an yadda gawansa a juji kwana uku ba business ba mutanen madina wuce suna gani ya ce me yasa kike wannan tambaya me hada wannan tambayar da wancan ta ce dalili saboda tun da ali yana garin ya tafiyan da ake na wata uku cikin dare ɗaya ya jana'izan salmanul farisi me yasa bai yi jana'izan usman ba gawansa na juji yana kallo in har haka nan ne in ali mutumin kirki ne usman ba mutumin kirki ba ne in usman mutumin kirki ne ali ba mutumin kirki ba ne sai ce ala tsine maki in ba da izinin mijinki kika zo kina ma mutane tambayoyi a masallaci in kin fito da izinin mijinki ne to alatsi ne mishi in kun ba da izinin shi ka fito alatsi ne miki sai ta ce aisha da ta je yakin jamal da izinin manzan Allah ta tafi ai fasa ya shiru mai saloni kabla amtaki ibn halkan yana cewa wannan ya nuna mu'jiza na amirul mu'mini ya faɗi wannan magana ce ba mai faɗin wannan sai makareci gashi wani ya faɗa a mumbari wata mata ta tozarta shi ba wani fitaccen malami ya tozarta shi ba wata mata ne da ba a san kowa ce ce ba zo ta tozarta shi ya shiru to kun ga wannan ya nuna ce wannan magana da wannan matan ta yi ta ce inda har ali yana nan madina gawan usman na juji kwana uku to ɗayan biyu ko da ali mutumin kirki ne usman ba mutumin kirki ba ko kuma ali ba mutumin kirki ba ne usman mutumin kirki tun da har ya je jana'izan da ake tafiyan wata uku ya yi cikin dare ya yi na wani ya na salman farisi to amma dai ka san siyasa yadda ta gwamnatin banu umayya ce duk wata daraja ta ali a kirkiro irinta a ba usman suka yi ta dai daga baya umar ya rubuta takardar zuwa gwamnoni ya ce yanzu wannan wasiƙa ta ta same ku ku daina kirkiro hadisai na falalolin usman yanzu duk wata falala da aka ruwaito dangane da ahlul baiti ku kirkiro shigin irinsa ku ba wani sahabi in kuma kun kasa ku ce duk wannan falalan ba ta ahlul baiti ne kawai ba ta kowa da kowa ne akan shi mutane suka ginu wannan sunna da ake cewa sunan banu umayya ne sunan muawiya ne jinjin sunna gaba ɗaya na banu umayya ne wajen 90% na sunan da mutane suke cewa sunan banu umayya ne ba na annabi bane daɗin abin sunna annabi tana ne ba ta ɓace ba hatta shi asalin kowace sunna da suka ƙirƙiro shi ma yana nan za ka ga duk tiriyan tiriyan sai an ce maka kaji asalin magana ga inda ta fito sarkin musulmi wane ne ya kirkiro shikenan ko kuma ya ce a mashi hadisi aka yi masa duk yana na a rubuce sai dai ka runtsa ido ka ce ba ka son gaskiya to da suka kashe usman suka zo wajen ali ya ce a bazan ku je dai ku a je wajen wani suka ce billahi alaika ya ishe mu haka mu abin ya ishe dama abin naka ne ya ce a nemi wani ni zan ba da shawarwari kamar yadda na saba suka ce kawai ya ce to ba zan ba zan karɓi mu baya an ku a gidana ba mu je masallaci gaban kowa in mutum ɗaya bai yadda ba ba zan karɓa ba aka ce duk aka turta fifi a masallaci ana ya zo ya ce ya yi musu hudu ba ya ce akwai wani wanda yake da wani ra'ayi daban akan wannan suka ce kai ne kai ne kai ne ce aku da gada wanda ya dai shiru wanda bai yadda ba nake so ya magana akwai wani wanda bai yadda ba aka yi shiru haka nan aka yi mashi mubaya ya ce to ba zan karɓi mubaya an ku ba sai da shari'a za a koma akan sunnan annabi za a koma sunnan annabi za ku kuma taimaka mu mu koma akan sunnan annabi suka ce mun yarda wannan bayan shekara 25 ɗalha ya fara miƙa hannunsa su zubair daga baya suka je suka dawo suka sami ali suka ce to mu baya annan mun fi mun yi da sharaɗi in ce komai ba za a gudanar ba sai da mu ya ce in kuma kun ya za ku yi mubaya ku yi suka ce to mu dai da sharaɗi ne ya ce ba wani sharaɗin da za su sharaɗanta mashi ko su yi mubaya ko su ce ba su yi ba suka ce a yi mun yi suka dawo suka ce za su je umra ya ce umra ko dai gadar suka ce umra ne ya ce to ka hannu mubaya suka sake miƙa suka yi mubaya suka kama hanyar suka je suka bayan ainihin labari ya zo cewa gashen an kashe usman aka ce aisha ta dawo haji tana haji ta ji labari akan hanya aka ce mata an kashe usman ta ce ila jahannama fa soka aka ce ali ne ya zama halifa ta ce wa usmana an kashe shi da zalunci madinan da bata shiga ba kenan suka je suka haɗu da ɗalha da zubairu ya suka same ta suka fara shirye-shirye wanda labari ya zo ma amirul mu'mini ne yake cewa ala wa inna shaitana ƙazzan mara hizba ga shaidan can ya ja ra'ayin zammara kamar hassa ya ƙarfafa gwiwan rundunansa wasta jalaba jalaba ya tattara matattarunsa wannan hudu ba ne a najir balaga mun makaranta liya udar jauru ila awtani bin zalunci ya koma a mazauninsa wa yarji'ul batil ila nisabihi ainin kuma barna ya koma asalinsa in da ma ci akan jawur da batil ake aka ko annabi ya zo da addini to yanzu shedan ya tattara jama'unsa akan a koma gidan jiya wallahi ma an karu alayya munkara ya ce wallahi ba su yi inkarin munkari a kaina ba wato ba su gana yi wani abu wanda ya saba ba wala ja'alu bayni wa bainahum nasifa kuma ba su sa mai hukunci mai adalci tsakanin ni da su ba cewa kai kaza ba daidai ba muna tuhuman ka wa innahum la yaqriduna haqqan hum taraku suna bidan haƙƙin da shi su suke neman su suka bar wannan haƙƙin wadaman hun safaku suna biɗan jinin da su suka shekar ba su haɗu ba don an ce da su ɗan zobe suka fita ya ce mutane aminu mai ce da madina ya ce musu ba za mu haɗu da su ba sai a fagen fama za su ji a shirya suka ce aminu ba ka kashe su ba ya ce ana kashe mutumin da bai laifi ba ai ba a ɗaukar mutum da laifin da bai yi ba ba su haɗu ba ko sai basara aka ce ma'auya ya rubuta musu takarda ya rubuta ma zubair takarda ya ce min ma'auya ta bin abi sufyan ila amirul mu'mini na zubair bin awwam amma ba'ad ko ɗalha ne ya rubuta ma na yi maka mubaya'a na yi ma kuma ɗalha mubaya'a bayan kai kada ɗan abin ɗalibi ya riga ku basra da kufa don su ne idanun wannan al'umma kamar yin ɗaya idan dama ne ɗaya idan hagu kar su riga kar su kai ya riga ku can wato maza maza ku yi na can abinda ma'awa ya so ya harraka su su je su riƙe basara da kufa don su ne ƙarfin al'umma a lokacin yake to ya san cewa in suka yi haka nan to za su yi ƙarfi to kuma in ɗayansa ya zama halifa ya san zai kashe ɗaya shi kuma sai zo ya kashe ɗaya sai ya zama shi ne matufansa ke nan ba wani saboda ya san shi bai da ƙarfin da zai iya tura mutane kufa da basara sai tun ingiza su zo to suka ɗauki wance suka ta kama hanya sai a basara aka yi ma'araka ɗin jamal magana mai tsawo duk kun san dai jamal muna a gurguje muke ba tarihin zamu bayar ba don ku san yadda aka zalunci amirul mu'minin da aka je wai ana neman jinin usman wai shi ne kashe usman kamar da ya ce suna innahum la yadlubuna haqqan hum taraku sun bar haƙƙin suna bidan haƙƙin da su suka bari suna niban bidan kuma jinin da suka sheka su suka kashe Usman ba wani yare ku a cikin yakin Jamal an ce ɗalha ya ɗaga hannu ya ce ya rabu ka san hannun mu dumu-dumu yake da jinin Usman yau ga shi ban san ko zan rayu ba sai marwa ne ji sai ya harbe shi ta baya ko aka ce ya sare shi ta baya da aka ga shi ne sai ya gudu an ce marwan a wannan yakin marwan bin hakam yakan rika harba kibiya ta bangaren jamalawa da bangaren amirul mu'mini ya ce kowanne ma aka samu duk nasara ne duk su mutu bayan jamal kuma sai su fi to lokaci ya ƙure ni ina neman a gurguje in kawo maku duk abin da ya ka kawo ya ka kawo din yanzu zan kawo maga gobe insha Allah zan kawo maganin sifin da yakin khawarij na naharwan sannan kuma mu zo da abin da ya fito ainihin da shirin su ibn murjam har ya zuwa shahadan amirul mu'minin da yake lokaci ya ƙure dole za mu tsaya a nan a gurguje insha Allah jibi in mun zo abinda za mu karasa ke mun ce insha Allah kamar sha ɗaya da rabi za mu tashi kuma ta yi dole mu tashi ko da ba ita ba mu gama ba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahir Allah maɗaukin sarki muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka ka sa mu dace da rashin kadari ka sa kuma ta zama hairun mil alfi shahar gare mu ana mana sauranki mana ranka ya rabu ka datar da mu ga abin da kake so ka sa wannan ƙarshen wata ɗin nan ya zama mafi alkhairi gare mu ka sa mu a cikin jimlan ƙyantattun bayi na wannan wata ya rabu al'adu ana mana sauranki kuma ka sa mu shi ne ramadan mafi cika gare mu kuma ka nuna mana wannan ramadan ɗin kare zama wannan shine ramadan ɗin ƙarshen da muka yi maka azumi ya rabu al'adu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الرب اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور رجل فحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين